الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي دير وتن ربيع الأول شكرة دبو دير داري حدود أربعين دبيو هجرية wanda shi ne dace da sha takwas ga watan goma shekara ta 2020 miladiya za mu ci gaba da karatunmu na littafin sahih bukhari yau za mu tashi farkon wato tafsir suratul an'am mana ya ce bismillahir rahmanir rahim suratul an'am na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سورة الأنعام قال ابن عباس ثم لم تكن فتنتكم معذرتكم معشورات معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك حمولة ما يحمد عليها وللبسنا تشبعنا لأنذركم به أهل مكة وينعون يتباعدون تبطن تفدم افصلوا افصلوا باسطوا ايديهم البسط الدرب وقوله استكثرتم من من الانس قللتم كثيرا مما ذرا من الحرب جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والاوصال نصيبا أكنة واحدها كنان أما اشتملت يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى فلتحرم بعضا وتحل بعضا مسفوحا مغرقا صدقا أعربا أبلسوا أويسوا أبسلوا أسلموا سرمدا دائما استحوتكم أدلتكم تمترون تشقون وقرا صمم واما الوقار فانه الهم اساطير واحدها اسطوره واستاره وهي الترهات للبعثاء من البعث ويقول من البؤوس جهرة مؤاينة الصور جماعة سورة بقوله سورة وصور ملكوت ملك مثل رهبوت مثل رهبوت خير من رهبوت ويقول ترهب خير من أن ترهب وإن تعدل تقسم لا يقبل منها في ذلك في ذلك اليوم جنة أو ظلمة تعالى على يقال على الله حسبانه أي حسابه ويقول حسبانا مرامع رجوما للشياطين ومستقر في الصلب ومستودع في الرحم الكن الإزق والإثناء والإثنان إلوان والجماعة أيضا إلوان مثل سنو سنوان
wannan kalmomi ne kamar yadda al'adar su take shi mal bukhari yake kawowa in ya kawo wannan a larabci sai kawo wata makamanciyarta kamar a hausa ma za a ce kamar misalin zo sai a ce ana nufin yaka kamar a ce tafi ana nufin jika kaga daidai kusan ma'anar guda ɗaya ce amma aka cancanta maka in baka gane ba sai a kawo maka wata kalmar to a larabci ma suna da wannan tsarin din saboda idan an faɗi maganar a gane ta kuma kalmomi ne da suka zo a cikin ayoyin da za a zo a fassara su nan gaba a cikin suratu al'an'am din da aka in ya kawo kalma sai ya maka bayaninta da ainihin wato wani usulumin da za ka iya gane ta ya kawo magana abdullahi ibn abbas can a cikin surar allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim allah ya ce sun malam takun fitnatuhum illa an qalu eh to yace abin da yake nufi ai ma'aziratuhum fitnatuhum kenan ana nufin wato ma'aziratuhum da fitna da ma'azira duk abu guda ɗaya ne kenan ma'aziratuhum allati yatawhamuna annahum yatakhallasuna biha uzrinsu thumma lam takun sai kuma sai ya ce ma ma'arushatun wa gairu ma'arushat da inda Allah yake cewa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushat yana magana ne akan wato inabi da ake shukawa sai ce ma yi urashu min alkarami kenan wa gairu dalika ya ce abdullahi na abbas ya daɗa faɗa hamulatan da Allah ya ce hamulatan wa farsha abinda ake nufi da hamula ma yuhmalu alaiha wato abinda ake dorawa kamar wanda ake dora musu kaya da faɗin Allah wala labasna alaihim ma yalbisuna kalmar wala labasna tana nufin la shabbahna ay shabbahna alaihim muka kamanta musu kalmar labsu anan tana nufin wato ashibu sai yan'auna anhu wayan na'am li'unzirakum bihi ko to ni na bai kawo shi wani ba eh okay to shikenan um ما يهمل عليها ولا لبسنا لشبهنا وينأون يتباعدون كلمة ينأون أنا لهم واتو كمان نيسانتا na'a fulan wani yayi nisa wa hum yan'auna anhu wa yan'auna an yataba'aduna anhu kenan suna nisantar sa kada su imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kalman tubsala da fadin Allah an tubsala nafsun tubsala nafsun daidai yake da tufdaha an gane ko kamar yadda kuma yace ubsilu ay ufdihu kunyata obsilu ofdihu kamar kunyata kenan kamar yadda yazo a biyar abizar fuddihu aka kunyata su wal mala'ikatu basitu aidihim basitu aidihim daga albastu ne albastu ana nufin abdarbu abdarbu da in kamar yadda Allah ce la in basatta ilayya yadaka litaqtulani idan ka buge ni abdarbu kenan kad istaksartum kalmar istaksartum daidai take da adlaltum kasiran minan nas wato kun batar da mutane istaksartum kaman ana nufin adlaltum batarwa an fassara istaksara da wato adlala wato batarwa badda wani istaksartum minal insi sai kalmar zara'a da Allah ya ce min ma zara'a minal harsi wal an'am yace ja'alu lillahi min samaratihim wa min samaratihim wa ma lahum nasiban wa lishaytani wal awsani nasiba wato suna da dabi'a ne na wato ware wasu 'ya'yan itacen su sai su ce wannan rabo ne na gumaka wannan rabo ne na wannan shaidanu kamar yadda muka yi bayani akan dabbobi su kansu akwai wanda suke warewa cewa ai wannan na allolinsu ne wa ja'alu lillahi shuraka mimma zara'a min al-ardi wal min al-harthi wal an'ami nasiban to shine samaratihim wa ma lahum nasiban wa lish-shaytani wal awsani ko wal awsani nasiba to min samaratihim wa ma lihim eh haka ne wa ma lihim samara da dukiya kenan haka ne daidai ne haka ne ni ne na cewa malamin mana kamar sukan ware wani abu su ayyana shi ce wannan na Allah ne tabaraka wa ta'ala sai a rinka bawa baki da miskinai akwai kuma na gumakansu wannan kuma sai su bawa masu kula da gumakan su ce wannan naku ne na gunki ne ba kayan Allah bane ba wannan kenan mimma zara'a kalmar zara'a daidai yake da kamar abin da ya tsiro kenan ya tsiro da Allah ya ce mimma zara'a abdullahi ibn abbas ya ce ala qulubihim akinna an yafqahu wahidu hakinan akinna jam'i ne na kinan kamar Allah ya sa musu wani abin da zai toshe zukatansu wato ba sa iya ganewa gaskiya su kafirai kenan sai kuma ya ce amma shtamalat alaihi arhamul unsayni am mashtamalat asalinsa am ne da ma to amma sai aka aka hade shi aka yi idgamil mim fil ukhra um, a rubutu aka shafe ainihin wato ɗaya mimun ɗin aka mai da shi amma aka shadda kawai shine asalin sa a rubuce alaihi arhamu al'unsayin ayyani ma tashtamilu illa zakar aw unsa dangane da abinda ƴaƴan wato dabbobin suke dauke da shi na ƴaƴa me yasa kuke haramta wani kuke halatta wani falima tuharrimuna ba'dan wa tuhilluna ba'dan ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا كنا تسكى بدا أتشين سورة waɗannan abin da suke cikin cikin dabbobinmu na mazajenmu ne wannan kuma na matayenmu ne wannan rabe-rabe da suke ya'ya da suke cikin cikin dabbobi a ware a ce wannan na maza ne wannan na mata duk ba Allah ne ya ce ai ba camfe-camfen ku ne gaba ɗaya audaman masfuhan sai kalmar masfuhan abinda ake nufi wato wato wato mihraqan jinin da aka zubar idan an yanka dabba jinin da ya tsiya yake zubewa ana ce da shi dan masfuh ko jini bai wuka wanda sai an yanka da wuka jinin yake fitowa to sukan yi amfani da wannan jini don yin tsafe-tsafensu kamar yadda a yanzu ma ana yin wannan ba ni sunan shi sai a yanka dabba a tare jininta don aje a yi tsafi da wannan jini wannan duka haramun ne shirka ne da wani allah tabaraka wa ta'ala sai kalmar a'arada sadafa kai sadafa ana nufin a'arada ya kau da kai ga ayoyin allah sai ubusilu da Allah ce fa'idahun mublisun abin da ake nufi da iblas shi ne ɗauki tsammani shi ne ya ce uyi su kenan obusilu uyi su sun ɗauki tsammani obulisu akan fassara shi da kuma aslamu kamar yadda ya faɗa a nan gaba obulisu aslamu ai sun miƙa wuya ilal halaki zuwa ga halaka sai kalmar sarmadan na'am eh oblisu da obsilu ta farkon ita ce wanne obsilu ko to sai kuma eh haka ne eh haka ne obsilu da oblisu eh amma ni nawa duk bai canja ba duk kalma ɗaya ya faɗa eh haka ne kalma biyu ne ƙwarai eh haka ne wancan uyisu na ayisa na ɗauke tsammani kenan uyisu fa'idahum mublisuna fa'idahum mublisuna ai fa'idahum ayisuna masu ɗauke tsammani sai kuma oblisu shi kuma wannan aslamu haka ne sai kalmar sarmadan in an ce sarmad a larabci ana nufin da'im wal araytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah ana nufin abin da yake sarmadan da'im dawwame um da can Allah ya ce in muka sanya muku dare ya zamanto in ji alallahu alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayrullahi yatukum bi dhiya in Allah ya sanya muku dare sarmadan da'iman har zuwa kiyama waye zai zo muku da haske babu wani in ba kai ba ya Allah sai istahwathu shayatinu istahwathu ana nufin adlal adlal wato adlathu ko adallathu shaidan suka batar da shi summa antum tamtaruna kalmar tamtaruna tana nufin tashakkuna wa fi adanihim waqarun kalmar waqarun yana nufin kurumta wato shi yasa yace samamun kamar kamar kurumta kenan wa amma waqaru fa innahu alhilmu yadda fassara shi akan fassara waƙaru da alhilmu ko ko hulmun to ni kuma na wani a wani zama to alhilmu alhimlu ok alhimlu na ɗauka ni na alhilmu ne na dako ke sai kalmar asatir asatirul awwalina da Allah ya tafada cikin Qur'ani wahiduha ustura kamar tatsuniya da istara ko ustura ko istara duk ana fada shine dai turuhat ko kace ustura ko kace istara ko kace turuhatu duk ana nufin tatsuniyoyi sai albasa'u kalmar albasa'u da Allah ya ce fa akhadnahum bil ba'sa' daga albas ne albas ana nufin a shidda tsanani tsanani wa ya kunu ya ce min albosi da dammi kenan za a iya ciro shi daga albos ana nufin kishiyar ni'ima kenan au jaharatan kalmar jahara a larabci daidai take da mu'ayana da jahara da mu'ayana na gan shi jaharatan na gan shi mu'ayanatan sai kalmar asuru السور akwai asuwar akwai asur ana fara asur bi dhammi sad kuma ana cewa kuma asuwaru bi fatil wawi yawa da Allah ya ce yawma yunfaku fi suri asur ana nufin wato jama'atu sura yawma yunfaku fiha qaho kenan ranar da Allah zai sa ya bushe a ƙaho kamar yadda ake cewa suratun da suwar ko suwar ko sura duk ana faɗa shi ma wancan ana faɗa asuwar ko asura duk ana faɗin haka abin da ake nufi da asuwar shine alƙarnu ƙaho alladhi yunfakhu fihi wanda ake bushe a cikin ranar tashin alkiyama wanda mala'ika israfilu zai busa kaho kowa ya mutu ko kuma ya busa kaho kowa ya tashi sai kalmar malakut malakuta bi ta kenan da Allah ce wa kadhalika nuri ba nuri ibrahima malakutas samawati wal ard a cikin sura din ana nufin wato mulk ko eh shine malakut duk abu ɗaya ne kamar rahabut ne sukan ce rahabut khairun min rahamut ko kuma turhibu khairun min tarhamu duk suna faɗin haka a riwayar abu zar malakut da malak da rahabut da rahamut duk ana faɗa amma dai abin da ya fi daidai shine na farko ɗin kamar yadda imam bukari ya kawo bilmulki fussira bilmulk ana nufin wato mulk sai kalmar falamma janna alaihi lail kalmar janna ana nufin azlama yayin da dare yayi duhu ta'ala amma yasifuna kalmar ta'ala tana nufin ala ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka akan da barin abin da suke siffanta shi da shi sai kalmar an ta'adila ta'adila wato da yace kullu adlin la yu'khadh minha ay tasquta tasquta ko kuma daga al-iqsatu al-iqsatu ana nufin al-adlu wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin ana nufin ku adalci wa huwa al-adlu sai kalmar la yuqbalu minha fi zalika yawm ana nufin ranar tashi alkiyama wato Allah bai zai karbi wata tuba da wani zai zo ya tuba ranar tashin kiyama ba inna ma tanfa'u tawbatu fi halil hayati qabla al-maut tuba tana amfani ne ya jama'a lokacin da ake raye kafin a mutu duk wanda zai tuba ya maza maza ya tuba kafin ya ya ya mutu sai kalmar wa shamsu wal qamara wato husbana yuqalu ala Allah wato husbanuhu husban da hisab din da husban da hisab duk laraba suna fada kaman shahban ne da shihab shahban da shihab duk suna tafiya wato akan ma'auni guda daya wa yuqalu husbanan ana cewa marami ai marami sihaman wannan kuma ana nufin wato kaman kibau da ake harbi da shi rujuman lishayatin rujuman wanda ake jifan shaidanu da su sai mustaqarrun da Allah ya ce an sha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustauda abinda ake nufi wato kuna tabbata a cikin tsatso fi sulbi wa mustauda'un fi rahimi da kuma yadda ake ajiye ku a cikin cikin mahaifiya kana nan cikin tsatso sannan Allah ya tabbatar da kai a zo a matsayin mani ka zauna zuwa wani lokaci har ka fito daga cikin mahaifiyarka wato cikin mahaifar mahaifiyarka sai kalmar alƙinwu da Allah ya ce wa minan nakhli min tal'iha qinwanun kalmar qinwan daga alƙinwu ne ana nufin al'izku da alƙinwu da alƙinwan ko da al'izku duk abu ɗaya ne ana nufin reshen wato zarbar dabino ba zarba ba wato mene ake cewa da hausa wannan abin da dabino yake jiki in yayi yaya abin da ake ciccirewa tuta shi ne ana ce da shi al'urjun na mai sunan shi eh wanda ba tuta to tuta shi ne alƙinu shi ne kuma al'isku shi ne kuma al'urjun duk abu ɗaya ne duk suna faɗa a larabci a shi yadda ya ce wal jama'atu aidan qinwanun jam'insa ana cewa qinwanun daniya akwai 'ya'yan itace ko tuta tuta ta dabino a gidan aljanna suna ƙasa ƙasa kaga dabinon duniya sai ka hau can ka ciro ko ka sa makata ka ballo amma na lahira a ƙasa suke dabinan lahira a ƙasa a ƙasa suke su ne dai waɗannan wasu kalmomi da malam ya kawo mana wanda za mu zo mu ci karo da su insha Allah a cikin ayoyi sai aya ta farko da ya kawo wa inda hu babu wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة علم علم البيت ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير طيب aya farko da ya kawo cikin suratul an'am ba wai dan ita ce aya ta farko a surar ba wanda zai fassara mana mana bayani Allah yana cewa a wajensa akwai mabudai mafatih na gaibu la ya alamuha illahu ba wanda ya sani in ba shi ba ban sani ba a hausa akwai bambanci ne tsakanin makulli da mabudi akwai to zai bambanci makulli da mabudi mabudi shine mai ki din shine mabudi ko makulli amma mu yanzu in nace mai komun makulli na ana nufin kwado na'am shine nace a mu'amalar mu yanzu in mun ce makulli da mabudi miƙo mun makulli miƙo mun mabuɗi shin daban-daban ne ko abu ɗaya ake ne abu ɗaya ake ne yawwa abu ɗaya ne yawwa to amma daidai ne haka
ana shafe kwado ne ya kamata ya zama makulli kai samun makulli a jikin kofar nan tunda shi ne yake ne kullewa miƙo mun mabuɗi ma'ana abinda ake buɗe kwado da shi to a larabci an ce mafatiha to sai dai ka fassara shi da me mabudi ko da yake akwai ki din da kuma da shi ake amfani shi ma a kule makulli ne mabudi ne amma kuma shi shi dai ki din ai ba shi ne asali yake kullewa ba kwadin ne da yake kullewa ina fata kuna fahimta to wani lokacin muna da kamfar kalmomi wani lokacin a hausa to anan da yin an ce mafatih jam'i ne na mifta amma makulli sai a ce maghalik daga ghalq ne ghalaka yughliqu ighlaqa abinda ake rufe abu so Allah yana da mabudai na gaibu la ya'lamuha illa hu babu wanda wato ya san su in ba shi ba mafatih jam'i ne na miftah akan ce da shi khazana a larabci khazana shi ma daidai miftah ne abinda ake bude wani abu a wurin Allah akwai kenan khaza'inul ghaibi taska ta gaibu shine abinda ba ni sunan shi ba wanda ya sani in ba shi ba ta'ala akwai wani abin da yake rufe ba wanda ya sani sai shi sai Allah tabaraka wata'ala um an ce an ce an yi wa gaibu mabudai ne a ra kawai aka idan a matso mana da ma'ana ba wai wani ɗaki ne Allah ya ɗebi gaibun ya zuba irfe ba a'a aro kawai aka yi wa inda hu mafatihu din nan an ari kalman ne don ka gane kamar wani abu ne rufaffe ba wanda isa isa ya bude shi in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala kamar isti'ara ce aka yi don a yi mana bayani mu gane ba wanda ya isa ya san yaya ake budewa Allah shi kadai ya iya bude wannan wannan wannan gaibu din Allah ta'ala mahalicinmu kana aliman bi kulli shay komai Allah ya sani babu abinda Allah bai sani ba jami'il ma'lumati wanda ya buya da wanda ya fito fili daman Allah ya riga wato ya san su ba abinda bai sani ba kada a ce ai Allah ya san gaibu to gaibu kawai ya sani bai san abin da yake fili ba a da na filin da na boyen ma shine alimul ghaibi wash shahadati tabaraka wa ta'ala ina fata ana fahimta kuma da yace indahu kenan a wurin sa ne babu wani wanda zai yi da'awar ilimin gaibu kowaye shi ko annabi ko manzo ko mala'ika ko ba wani wanda zai da'awar cewa ya san gaibu hatta annabawa daga cikin su wanda kowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace kul yace la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah qur'ani ya gaya mana gaya musu ya manzon Allah ba wanda ya san wato ilimin gaibu a cikin halittun sammai da kasai in ba Allah ba kuma ya ce walau kuntu shi annabin ya ce walau kuntu a'lamu alamul ghaiba lastaksartu min alkhair amma masani so ya ce da na san gaibu ai da na yawaita yin alheri da na san gaibu na san zan mutu gobe kenan da na san gaibu na san kwana na kaza kenan da na yawaita aikin alheri sama da wadda nake yi kaga fa annabin fa yana aikin alherin kullun a cikin alherin ake amma ya ce da ya san gaibu da watakila alhairan nasu sai sun fi wannan kuma ya ce wa masane su da wani mummuna abu bai same ni ba tun da inda na san gaibu na san zan yi rashin lafiya to sai ni dabara da ba zan yi rashin lafiya ba in mutum ya san gaibu ya san zai zai faɗa rami a hadari a can ba sai ya ki zuwa ba to kaga bai sani ba shi kansa ya ce bai san gaibu ba duk waɗanda suke cewa manzo Allah ya san gaibu to wannan kawai dai kirkira suke suna faɗa ba su da dalili a kai kuma ba yawan annabi bane ka ce masa ya san gaibu dan ka hada shi a gida ɗaya da Allah kenan yawwa eh sai dai Allah ya ware shi ya sanar da shi wani abu da bai sanar da kowa ba wannan Allah yake yi masa wannan an gane ko yawwa to sai kawo hadisin abdulaziz ibn abdullah ibn yahya al-qurashi al-amiri al-ausi da kuma ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf daga ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri daga salim ibn abdullahi daga babansa abdullahi ibn umar ibn khattab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafatihul ghaib wato mukullan wato ghaib mafatihu mafatihu ala wazni masajida kaga ba masajid ba a mafa masajid shi ma wannan mafatih ana nufin khaza'inul ghaib taska ta ilimin gaibu abubuwan da suke boye wato guda biyar ne hamsin ne guda biyar ne la ya'lamu illallah ba wanda ya sani in ba Allah ba duk wanda ya da'awar ya san ɗaya daga cikin wannan to ya zama kafiri ya kafirce wa alkur'ani ya kafirce wa maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fice guda biyar kuma yana nufin kwaya biyar ɗin ne kaɗai gaibon ba biyar ba ne wannan ababi ne na misali kawai an gaya maka ne saukar wani ya ɗauka cewa wato alghaibu ya tanaha yana tsayawa ne zuwa ga alhamsu faɗin adadin abu baya kore kari yanzu na zo ce maka ina da dubu ashirin ina da dubu ashirin wannan ya nuna a duniya kawai dubu ashirin nake da shi watakila ina da wata talatin din a gida ko ba ka bane ba ina da mota guda biyu to wannan yana nuna cewa watakila ba da wata a'a kenan zikirul adad la yanfi ziyada faɗin adadi baya kore ƙari da Allah ya ce inda hu mafatihul ghaibi da annabi ya ce mafatihul ghaibi khamsun mabudai na ainihin gaibu biyar ne to ba yana nufin iya biyar din bane ana dai baka labari ina fata ana fahimta kada wani ya zo ya ce a ai wanda wanda wanda ba wanda ya sani din sai Allah kwaya biyar ne kadai amma akwai saura kuma wasu sun san su to ba haka ake nufi ba ina fatan kuna fahimta to sai ya fara irgowa ya ce Allah ya faɗa a cikin wannan sura da muke kai ya wannan suratu suratu lukman ne wannan inna Allah inda wa ilmu sa'a jama'a a wajen Allah ne ilimin tashin alkiyama yake ilmu sa'a ilmu qiyamu qiyam sa'a yaushe za a tada kiyama duk duniya ba wanda ya sani kuma bai gaya wa kowa ba ko manzan Allah sallallahu da malaika Jibril ya zo ya tambaye shi yace mata sa'a yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba ma'ana ni ma ban sani ba kowa yace ma za a tada alkiyama kaza ƙarya yake ko irin focus da turawa suke da waye suke marubuta ai duniya za ta kare shekara kaza shekara kaza a suna dai faɗan abin da za su faɗa ne to yanzu a gane farkon duniya ma an ya gagara sai dai a ta kintaka sai a je a samu wani dutse sai a sa masa na'ura kwamfuta tetroni tetroni tetroni ce ai wannan shekararsa dubu ɗari kaza ko miliyan kaza waye sani ka isa ka ce ga farkon duniya ko zai kaga wannan kuma abun tsoro ne me yake nunawa kowa zai zo ya gama yin abin da zai yi tafi kuma tana nan sai ranar da Allah ya ga dama ya nade ta amma shi a tunanin dan adam gani yake kawai in ya mutu ai ta tafi kawai kai a tunanin ka gani zaka ji ranar da baka nan ka mutu kamar za a tsaya ne ba abin da za a tsaya yi wallahi dan ka mutu ka tafi motocin da suke wucewa nan gurin za su gaba da wucewa kasuwa da ake buɗe za a je a buɗe ta harkoki da ake za a yi za a yi biki za a yi kaɗe-kaɗe za a yi rawa za a yi waka za a yi komai da tsiya da aikin alheri duk za a yi karka ɗauka don ka mutu akwai abin da zai tsaya komi ci gaba zai ya ce abinci zai je ci abinci a dafa masa a yanka masa nama ya ce ya gyatsa ya more na'am wanda ba wurin karɓar gaisuwar to a wajen karɓar gaisuwar ta kawai ba za su yau an yi mutuwa bari mu haƙura ba mu ci abinci ba abinci ake kawo lafiyayya a ci a suɗa hannu a wanke hannu kai kuma kana can kana kwance to haka duniya take ka zo ka yi iya abin da za ka yi kama gabanka mai hankali shine yake amfanuwa da lokacinsa ya ci ribar lokaci ya tafi kwanciyar shine bala'in kwanciyar daɗe wanda za a yi kafin a tada kiyama rayuwar barzakhun nan shekaru dubu ɗari na watakila za ka yi a cikin kabarin nan kuma ga shi yadda ake cewa kabarin nan in ba a tafi a sa'a ba ba kyau muni ya isa hasbun Allah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah wallahi wani abun akram kallah an ka zo kana tunanin sa sai ka ji kwalo ka ta kulle sai ka rasa mai ma za ka ce la ilaha illallah sai kai tunani ka ce wani da ya mutu yanzu ya yake ka gani wani ba ya mutu ba yanzu ya yake ya yake rayuwa ya yake ji ya shiga wata rayuwa ce ta daban wannan abin da ake gaya ma kaza kaza kaza kaza din nan to yana cikin wannan yanayin sai kuma kai ka tuna kanka kai yanzu in ka je wannan layin yaya kuma za ka yi dole sai ka je dole sai ka je haka kawai ma yan an kyale ka zaka kana canjawa ai ka kama hanya kar a ma komai kar a ce ma komai an baka da lafiya ka da komai akwai mutumin da wallahi in ka dade baka ganshi baka ka sake haduwa kana ganin sa zaka ce tab duniya abun tsoro ne kawai daga ganin sa ka san ya ya fara hadawa za a tafi to ba wanda ya san ran da za a tashi alkiyama babu annabi da ya san yaushe za a tashi a biya alkiyama ko nabiyin mursal ko malakun muqarrab babu ko wani mala'ika makusancin Allah da zai ce maka ga ranar za a tada alkiyama ga shekarar za a tada alkiyama ga watan da za a tada alkiyama wallahi babu shi kuma ba wanda ya isa ya matso da kiyama wai yayi zuciya bari ya ce amma tashi duniyar gabaki daya ba wanda ya isa in ba Allah ba to Allah ya mana afuwa na'am rigimar duniya aina tashi alƙiyama yi wallahi yi wallahi eh wasu ta kokarin kamantawa su ce a tun da annabi ya bar duniya yanzu duniya bai fi saura shekara ɗari kaza ba ko shekara dubu kaza duk wannan babu dalili a kai yawwa kwata-kwata tunda ƙur'ani ya ce a wannan al'amari ne da Allah ya baro kansa ne indahu ilmu sa inna Allah indahu ilmu sa wa yunzilu al-ghais abu na biyu Allah shi ke saukar da ruwa mana ba wanda ya san yaushe ruwa zai saukan ba Allah wa ana dai fukasin ana dan kamantawa a yi tunani a ce za a yi ruwa yau sai kuma a zo Allah ya sa ba a yi ba saboda shi yake saukarwa wa ya lauma fil arham abin da ke cikin cikin mace abin da ke cikin cikin mace kamar yadda lokacin da za a yi ruwa Allah shi ya bar wa kansa sani to haka kuma shi ne ya bar wa kansa sanin abin da ke cikin cikin wato mace namiji ne ko mace a nan abin da ake nufi farkon lokacin da ciki ya shiga babu wata na'ura a duniya da za ta iya ce ma mace ne ko namiji su ma suna ba da labarin mace ce ko namiji in ya kai wani satin kwanaki ne ko kuma ma misali wani ya ga mace ce wannan mace za ta haifa ko namiji za ta haifa watakila kafin ta dauke ciki ko ranar da ta dauke ciki in za a iya ma gane ranar da ta dauke ciki wallahi ba wanda ya isa in ba Allah ba yawwa yawwa yawwa yawwa kamar kamar a ce in za ta haifa namiji ko mace akwai wani wanda ya isa a bincikensa ya buga a wata na'ura ya ce maka wannan dan zai shekara kaza a duniya akwai shi ko mai arziki ne ko kaza to wannan zaka gane hauka ta turawa mahaukata da yahudawa hatta yanzu akan harkar corona nan cikin abin da aka kukkunso aka ƙuƙƙunso ake so a sa shi shine ya za a ƙayyade wa mutane rayuwarsu ta duniya a yi musu wani abun da duk kawai duk wanda ya je shekara saba'in saba'in da wani abu suna ta saɓani wasu ce sittin da biyar wasu ce saba'in kawai ya mutu kawai wai saboda tara wai dattawa masu shekaru wai liability ne sun gane tunaninsu za su ci cin abinci za su zauna a wuri su ba su amfanar da al'umma ba su amfanar da ƙasa shi ba gona zai je ba in aiki ne ma ya yi ritaya kawai wai a yi wa mutum kawai kana ritaya daga aiki ka yi ritaya da rayuwar duniya a samu wani abun da za a liƙe a jikinka kana kaiwa wannan shekarun wai sai dai ka mutu wannan fa tattauna fa ake ma wai har rikici ma ake tsakanin kasa da kasa wasu ce a'a a bar mutane su yi shekara kaza wasu ce kaza su yi kaza sauransu ku zo ku yi ku zo ku gwada yi ku gani Allah mai maganin mutane sai an zo an kirkiro an yi abun kuma Allah wai zai ta maganin mutane ta hanyoyi da dama sau nawa mutum zai zo gashi nan abin da ya same shi ana ganin mutuwa zai a tsari na likita amma yana rayu akwai mutumin da aka nuna mun shi na san shi wallahi tallahi malam don ranar da ya je gurin likita zai auna jininsa wato likitan sai gabansa ya faɗi wata ran wani likita ya auna shi ya ga jinin ya yi ƙoba ɗari biyu da wajen saba'in da wani abu ya ce wa ya yi ihu ya ce wani aigawa ne ai ya ce kada Allah ba ni magani in tafiya ta wallahi mana ba ana cewa jinin ka ya hau kaza ya hau kaza ba to shi shi har 270 ma yake kaiwa da wani abu yace kuma wallahi ko ciwon kai ba na ji waye yake kashewa Allah ne ai abun ka ya hau kaza ya hau kaza na'am yana iya yiwa ya hau kaza yayi kaza yayi kaza duk sai Allah ya ga dama mutumin nan yana nan malantar yace kawai ku ban magani da zai sauka ya ce shi har baya so ma ya je a auna shi wallahi amma wallahi da an gwada shi za a tarar da jinin ga yadda ya wata ran suka kwantar da shi suka ta dirka masa magani aka yi ta yi aka yi ta yi aka yi ta yi ya sauka yana koma ya ci gaba da harkokinsa kuma ruwa ya daɗa haurawa kuma har yanzu yana nan na san mutumin nan muna gaisa da shi lami lafiya ce wani Allah ne bai ke kashe mutane to za ku zo ku yi turancin naku ku yi bokon naku ku ce za a yi kaza za a yi kaza an Allah bai ga dama bai zai yi ba sai ya felin sau nawa likita zai zo yana cewa yanzu ma likitocin sun fara ganewa in mata sun je awo sun daina gaya musu saboda ana samun matsala sai mace da je awo a duba ta sai a ce ai namiji zaki haifa ta je duk ta yi sayayyan kayan maza sai ta gama tara kayan maza sai put ta fito da ya mace ya aka yi haka wallahi kaza kaza su ma duk kiɗe mai suke so yanzu wasu da yawa daga cikin asibitocin an zo kawai sai a ce a sai dai kin haihu kawai sai a ce aje a sai kayan da zai yi wa maza da mata ba sa iya fada in sun fada din ba lalle ba ne a abin nan amma kuma na'urar ce amma kuma kwamfutar ce yanzu za su zo su auna mace su ce edd ɗinki expected date of delivery ranar daren da ake wato ranar da ake tsammanin zaki zaki haihu shine a watan oktoba kaza ga wata wallahi malam sai mace ta je wannan watan da wannan kwanan lafiya ɗau ba ta haihun ba ta ƙara ma sati biyu sati uku a wasu asibitoci in ta ƙara sati biyu sai a je a mata a yi fuloshin ɗinta a ɗaura mata ruwa na dole dole ta haihu a wannan lokacin wata kuma an bata wallahi sai ta ƙara lafiya kalau kuma wata kuma kafin lokacin ana tsammanin sai nan da sati biyu kai ka saki jiki ka tafi harka sai ka je bot ta haihu ya aka wallahi ta haihu amma kuma ga abin da likita ya ce wai dan a nuna maka gajiyawar ka kai dan adam ba komai fa in gaya maka sai abin da Allah ya za ka ga wani ya zo tafka hadari a mota dan abu kaɗan kaza ce ta zo tsallakawa ya taka birki kawai sai a ce mota ta yi kwandam duk sun mutu wani kuma zai zo su yi gaba da gaba da tirela gaba da gaba wallahi malam sai ga gabar motar ne ya mokaɗe gashi motar ta abin nan su kuma duk sai a zo a fitar da cikin zance ta alhamdulillah Allah ya mana rai wani kuma kaza zai taka ya hadari ya mutu gaba daya wato Allah shine yake iya yin komai ka yadda da wannan wannan fa ko ba a ja maka aya ba ko ba a ja maka hadisi ba yau da gobe tana tabbatar maka wannan to mu musulmi gaskiya abin da ya kamata mu yi mu imani shi kenan wani wani wani arne yake wani yake arne yake faɗa kafiri yana bayani yana cewa wai duk wanda ya bari ya mutu da wuri shi ya cuci kansa wallahi malam yana gaya wani yaro ce kaga kana lafiya ka dage ka kula da lafiyanka kana cin abinci mai kyau kar ka bari ciwo ya kama ka zaka dade a duniya amma an ka bari ka kaza ka kaza ka duba arne mal wai duk wanda ya mutu dole akwai wani sakaci ne ya faru su ba su yadda wai Allah ne ya kashe ka ba wai wani sakaci ne wai ya faru dole an samu wani feluwa ne internal feluwa ko wani ciwo ya dame ka ba a gane ba ya kashe ka ko kuma ka yi sakaci ba ka kula da kaza ka zo ka mutu amma an ka dama za ka daɗe in ban da arne arne ba ne wannan wannan magana ai ba ta yi bayi inda haka ne da sai a bamu dabarun da za mu hana kashe kawukan mu hana kawukan mu mutuwa wanda wannan ba haka bane ba ina fatan kuna fahimta wa ya'lam ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ka gani daga cikin abu na gaibu shine wato rai ba ta san me za ta samu gobe ba a duniya ko lahira na alheri ko nishani a wurin Allah kai ka san me za ka zama gobe kai ka san me za ka samu kai ka san me za ka rasa a tsammani dai ake yi za a ce a ka nemi kuɗi a ka yi karatu a ka yi kaza kana tsammanin kai kaza za ka gama yin duk abin da za ka yi ko baka samu ba sau nawa ake samun dan sarki bai zama sarki ba sau nawa yana ganin ubansa sarki ne ba wani wanda zai sarki in ba shi ba shi kenan sai a zo za a zaɓi sarkin ubansa ya mutu din yana ganin shi ne wanda zai gada kuma sai a zo 'yan siyasa su yi aikin su a ɗauko wani kawai a ce ai shi ma kakansa na ashirin da bakwai ya taɓa yin sarki bari a ɗauko shi ma ya ɗana an zubar da kai kawai zancen ka ya ƙare sau nawa ne mutum yake tsammanin watakila zai samu wani mulki ko wani abin nan matsayi na siyasa ya gama duk abin da zai yi amma sai Allah ya ɗauko wani wanda baya tsammani sai a ga shi ne ba ka samu da za ka samu gobe ba ba ka samu da za ka rasa ba alherin da zai same ka ko sharrin da zai same ka yanzu dukkan mu nan watakila akwai alherai da ke tunkaran mu akwai sharri da ke tunkaran mu amma ba mu sani ba sai in alherin ya same mu sai mu gani sai in sharrin ya same mu sai mu gani amma ta dare nafsin bi ayi nafsin bi ayi azin ta na'am kasuwanci eh eh wallahi duk ka gama shirya komai abin da za ka yi harka ne business ne kasuwa ne odar kaya wane ne wane ne gobe kawai sai dai ka ji ka a kabari ai baka sani ba duk fa galiban duk yawanci da yawa daga cikin mutuwa da ake irin wannan tsarin ake tafiya an gama kimtsa komai ana ta tunanin ai za mu yi kaza za mu yi kaza ashe ajalin ya kai la ta'tikum illa waqta mutuwar ita kanta akwai waɗanda Allah yake nuna musu a sa mutum ya ta muguwar jinya ya yi gibin up gaba ɗaya duk komai ya daina yi yana jira kawai ya mutu wannan kaɗan ne Allah yake musu wannan kuma wannan ni'ima ce Allah ya ɗora maka wani ciwon da kai da kanka kasan cewa ba lallai ka tashi ba ka bibiya bashi ka yi wasiya ka yi kaza kana ta istighfari kana gwadon asibiti kana rage abubuwa kana kaza kana kaza sai a zo a ɗauke ka wannan mutuwar ta fi daɗi da mutuwar da za ta zo maka kwatsam kana cikin tsakiyar harkoki lafiya lau ka shirya za a yi kaza za a yi kaza kudu sai ne ka ji ka a kabari ana tambayanka to haka duniya take shi yasa Allah ya ce ba wanda ya san ina zai mutu yanzu a cikin ku akwai wanda ya sai ce shi a gari kaza zai mutu ko a wuri kaza ko lokaci kaza babu shi yanzu wannan kadai bai sai nuna muku cewa dan adam gajiyayye bane ba in wani ya isa ya daga hannu ya rantsa ce wallahi shi a rana kaza zai mutu kuma a wuri kaza kuma a gari kaza ba mamaki a kamaru zaka mutu ba mamaki a chad za ka mutu ba mamaki a america za ka mutu ba mamaki ruwa za ka fada a wani guri ba mamaki ruwan sama ne zai zai kashe ya tafi da kai ka je a tarar da kai kabarinka a ina kake ba wanda ya san inda kabarinsa yake har ka taba zamana a garin da za a binne ka ba mamaki watakila a ƙasar arna za a binne ka sau nawa a je a tafka hadari a mota wasu sun yi tafiya suna hira su zo su tafka hadari a mota ba a san su ba ba kowa a zo malam a bakin titi ba a wasu garurrukan da ba san kowa ba a nan za a tsallaka a bakin titi a tona rami kurin abin ne su a wurin a tafiya shikenan motar ta yi kwandam su ma sai dai a ce sai dai haƙuri in an tashi kiyama anan zai tashi ba a kai ka makabartan garin ku ba ba a kai ka ta makotan ku ba wani wuri ne aka je aka binne ka suna nan bila adadin barkati wani tafiya yayi zai wata kasa a can yaje ya mutu duka Allah yana nuna mana wannan dan mu shiga taitaye mu wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut yace inna Allah alimul khabir lalle Allah shine mai ilimi kuma mai baku labari akan dukkan abinda kuke aikatawa ya Allah ka bamu kyakkyawan cikawa Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana Allah sa aljanna makomar mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته